إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yawa masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta tv da rediyo na bonferai a nan yame babban birnin yamai jamhuriyar nijar inda kowace rana ta yau ta juma'a muna haduwa tare da shehin malam shakka abdulmalik da yake karantar da mu kan mustalhat idan ban manta ba satuttuka guda biyu da suka gabata malam ya yi muna karatu kan al-ijram an yi na ɗaya na biyu yau ina tsammanin za mu tashi na uku a karin kalla insha Allah to Allah ya yassare آمين آمين bismillah a karin kalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara jinjina ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a wannan wuri domin gabatar da nasiha ga kawunan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar da kuma cikin ayyukanmu gaba ɗaya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya amin ya rabbil alamin maudu'i na al-izram maudu'i ne mai tsawo kwarai da gaske na'am don haka eh, muna tunanin dai za a dan takaitar da shi zuwa muhadara ko hudu haka insha Allah ta'ala na'am dan in mun ce za mu ja shi sauran mawdu'an za su rasa mashiga haka ne kakin a ci gaba ban kawo eh, ka- ka- kalendare da an ka saba kawowa ba na'am yau muna bakwai ga wata na hudu hijira ta manzon rahama sallallahu Wa alaihi alaihi wa alihi wasallam wasallam. Mm.
daga maka zuwa madina shekara ta 1443 Mm.
yayi daidai da sha biyu ga wata na sha daya miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2021 na'am to bismillah akramakallah Eh, maudu'i na al-ijram mun ce ya samu asali daga jarama yajrimu ko ajrama yujrimu Na'am.
an gane ko da thulasin shi da ruba'i suna bada ma'ana guda shine mutumin da ya aikata aika aika ko ya aikata banda na'am an gane ko kuma cikin alkur'ani mai girma wannan kalima ta zo fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin Na'am.
ka kalli karkon mabannata Na'am.
eh masu laifi kenan eh kamar yadda muka faɗa eh, cewa ana kiransa criminality ko criminality da english an gane ko nau'i ne na aikata banna eh, mun kawo ta'arifinta a tunda muna magana ne akan bai- yin laifi kenan abu ne wanda yake da alaka da dokoki wanda mun kawo ta'arifi guda biyu waɗanda ba na musulunci ba alƙawaninul wada'iyya kenan kamar dokoki waɗanda ɗan adam ya azama kansa da kuma mun kawo ta'arifi guda na imamul mawardi na wato shari'a kenan Eh, in muka duba duk da yake tana yiwa wani ba zai samu wani karatu ba kenan shi ya samu ke dan maimaita irin waɗanga bayanai in muka diba cikin da'iratul ma'arif ta karnul 20 an gane ko eh, sun kawo cewa abinda ake nuhi da aljarima yake cewa ya haru alladhi yuhawilu an yad'a haddan qati'an mani'an lil jarima wanda yake son ya aza ta'arifi ga jarima zai dimauci ya kasa samun yadda zai yi ya aza shi in dai ta'arifi ne qati' yankakke mani'an kuma ya hana abin da ba laifi bai shigo cikin laifi to meye dalilin dinsa yace yajma'u nasu alaihi kafatan wanda dukkan mutane za su yi ittifaki akan shi an gane ko wanda dukkan mutane za su yin ittifaki akan shi faqad ikhtalafat madhahibun nas fi tahdidiha fi kulli zamanin wa makanin mutane sun yi sabani wajen tantance mi ake nufi da laifi wajen shantake mi ake nufi da laifi an gane ko a kowane zamani kuma a kowane wuri fi kulli zamanin wa makan yake cewa ikhtilafan lam yu'had lahu mathilun fi siwaha min almasail sabani ne wanda ba a saba ganin shi ba cikin wata mas'ala yace to fal jara'im nisbiya mahda su jara'im aikata abinda ake dauka laifi abu ne wanda yake ya danganta daga mahangar mutane ya danganta daga al'adodin su ya danganta daga addinin su ya danganta daga abin da ya kama da haka idan muka duba har cikin mawsu al muyassara wadda muassasa ta Franklin ta kawo suka ce aljarima abinda ake nufi da ita wato kharqun lil qawa'id al ijtima'iyya mutun ya keta asalin al kharqu shine yanke abu ko tsaga shi sannan kuma al kharqu wani lokaci na nufin hauka da larabci shi yasa an ka ce akhraq mutumin da yake mahaukaci kharqa mace mahaukaciya to amma in mutum bai sani ba sai ɗauki kullum harkun tana nufin tsagewa harkun lil qawa'id al ijtima'iyya keta alfarmar dokoki ne na jama'a an gane ko wa fi'lun yu'addu darran bil jama'a aiki ne wanda ake lissafa shi ake ɗauka shi cewa yana cutar da mutane wal ikhtilafil hadarat fi tanzimi wal qiyam suke cewa saboda sabanin wato al hadarat ci gaban mutane da dokokin su a cikin tsare-tsaren su da kuma ɗabi'o'in su an gane ko yakhtalifu ma yu'addu jurman ana samun sabani akan abin da ake ɗauka laifi abinda aka ɗauka laifi a cikin wata al'umma a cikin wata al'umma ba laifi bane abinda aka ɗauka laifi cikin wani addini a cikin wani addini ba laifi bane abinda aka ɗauka laifi a wani zamani a wani zamani ba laifi bane abinda aka ɗauka laifi a wani wuri a wani wuri ba laifi bane ya danganta to shi yasa kenan ta'arifin ta abu ne mai wahala in dai ba an dawo mu shari'a ta Allah ba idan muka diba imamul mawardi yake cewa abinda ake nufi da aljarima mahzuratun shar'iyya shine abinda shari'a ta hana an gane ko jazar Allahu anha bi haddin aw ta'zir Allah ya tsawatar Allah ya yi hani bi haddin ya ce wanda duk yayi za a yi masa hukunci kaza aw ta'zirin ko ko an bar hukuncin ga mutum ga alkali ko shugaba yayi ijtihadi ya ga mi yadda ci a yi masa to kaga da an ce abin da Allah ya hana shikenan wato jarima kenan ta samu shiga domin ita shari'ar musulunci shari'a ce cikakka babu abin da bai da hukunci a shari'a ko ya zamanto an umurce ka da shi wajibi sai kayi ko ya zamanto a'a an umurce ka amma ba wajibi bane ko ko an baka zabi yana matsayin mubah ko a hana ka hani yankakken hani tare da uquba ko kuma ya zamanto hani ne na karhanci ita shari'ar musulunci babu abin da tabbaro ina fata an fahimce ni to a satin da ya gabata mun ɗauko nau'uka na aljara'im sai lokaci ya muna halinsa ko ba haka ba tun da cikin abinda mun ka zana kawai sai mun ga guda ne ma ya samu shiga to don haka a yau za mu ɗauki wani uslubi wanda ya saba ma wancan shine za mu yi talhisi abinda ake cewa talhisi za a takaitar da bayani akan kowace mas'ala sai a ɗan ɗibi wasu abubuwa masu muhimmanci sannan kuma a yi bayanin su a takaice yadda za a fahimci abin da ake so kuma ba tare da sai an faɗaɗa ba bi ijazin ghairi mukhillin in ji larabawa takaitawa amma wadda ba ta sawar fahimta ta karkace ina fata an fahimci ni shi suke cewa khairul kalami ma qalla wa dalla mafi alkhairin magana wadda ta yi zamanto kaɗan kuma ta isar da saƙon da ake son ta isar mun fahimci wannan da ke ko to madalla mun ɗauko al-ijram wato miyagun laifuffuka mun karkasa su daban-daban amma za mu dan bada misalai a ko dan bi daga cikin su al-ijram muka dauko addini ko bismiddin wato ta'addanci ko miyagun laifuka da ake aikatawa da suna addini kuma addini bai da alaka da su to a yau ba sai mun yi dogon bayani ba zan bada misalai guda biyu kawai na farko shine za a zo za a yi aikin addini amma sai a ɓoye manufofin da ake son a cimma buri a kansu na'am wannan migul- mugun laifi ne a cikin addini ma'ana mutum ne yana da wata bukata bukatan nan ba ta dace da addini ba amma idan ya zo ya fiddo wannan bukatar kaga ba za a bi shi ba gaskiya to sai ya ɓoye wannan buƙatar tashi sai ya bayyana addini sai mutane su zo su zo su ga za a bi Allah sai an tafi sai waɗansu abubuwa su zo su bayyana na fata an fahimci ni Na'am.
a'a shi addini manufofinsa dukkan su masu kyawu ne
na'am an gane ko amma ba a yadda ba a yi shiga burtu da sunan addini yanzu misalin da zan bayar ban ba da misali guda mutum ne ba musulmi bane amma yana son a ya shiga siyasa to kaga idan ya zo ya ce shi ba musulmi bane kaga ya samu matsala amma zai nuna mu mutum shi- mutane shi musulmi ne don mi don su jefa masa ƙuri'a idan aka jefa masa ƙuri'a sai ya mi sai ya jagoranci mutane akan ɓanna kaga wannan bismiddi ne aka yi shi No.
to kaga irin waɗannan abubuwan kuma suna nan wani yana da wata manufa tashi wanda ta saba ma addini wani buri da yake son ya cimma nashi na duniya an gane ko to sai ya amfani da addini to kaga wannan suna daga cikin aljara'imud diniya daga cikin jarima akwai jarimar da ake dangantawa zuwa ga addini kuma alhari addini ya barar da gare ta irin sharrin da wato yanzu ake ma addinin musulunci a zo waɗansu mutane su je su aikata addanci ba ma musulmai bane kuma a ce wato musulmai ne ko kuma a'a musulmi yayi kuskure sai a danganta kuskuren shi zuwa ga addini alhali sauran addinan da ke duniya masu waɗannan addinan ba a danganta kuskuren zuwa gare su yanzu misali a kasashen duniya akwai 'yan ta'addar da dama a kasashen duniya akwai eh, 'yan ta da kayar baya da dama amma baka taɓa jin an danganta wannan aikin da suke aikata ba zuwa gami Da addini.
addininsu na'am sai a ce masu neman yancin kansu ne masu kare kansu ne masu wace tsiya ne amma musulmi da yayi sai a ce kaza amma in bature ne ta da bam a turai da an gane nationality kin shi ta turai ne bature ne sai a ce yana da yan problem de mentality yana da matsala ta kwakwalwa kaga wannan shi ma banna ce bismillah Allah kai mu tsari amin amin al-ijram bari mu tafi a gurguje Isa akwai as-siyasi Na'am.
eh eh, as-siyasi na siyasa na'am as-siyasi ana yin ta'addanci da sunan siyasa na'am an gane ko No.
misali yanzu wanda zan bayar waɗanda suke sayar da ƙasashensu sawa'an 'yan siyasa masu mulki sawa'an 'yan siyasa 'yan adawa na'am an gane ko suna yin ɓanna miyagun laifuka krim su sai da ƙasashensu da al'ummarsu ga wasu ƙasashe misali wanda yake sun ya ci gaba da mulki turawa sun san da cewa ai zaɓe ake yi to ta fuskar za a bar ka ka yi ta zarci to dole sai ka ba da ƙasarka sai ka ba da al'ummarka sai ka ba da arzikin ƙasarka sa sai 'yan krim mutumin da ya sai da al'umma ta yi a'a mulki kake nema baka samu ba an gane ko sai ka je ka haɗa kai da kamfunan turai da masu mulkin turai su baka dama ka yi kamfani ko su baka dama ka kirkira tawaye a ƙasarka saboda ka samu mulki ka biya su da arzikin ƙasarka kuma ka bautar musu da al'ummar ƙasarka sa sai in cream a'a juyin mulki aka yi ma an gane ko sai ka gudu yanzu kuma sai ka haɗa kai da turawa su baka dama da makamai ka sake dawowa ka yaƙi wannan gwamnati don ka dawo akan mulki ka biya su sa sai yan krim na fata ana fahimta ta to kaga krim na siyasa ba a cika yin amfani da shi ba eh, ana faɗar shi amma mutanen da suke aikata wannan ta'addanci ne suke aikatawa Allah kai mu tsari amin daga ciki shine krim na siyasa waɗanda suke gabatar da ɗan siyasa sawa'an wanda ya samu mulki sawa'an bai da samu samu mulki ba wanda yake gabatar da buƙatar shi akan buƙatar al'umma buƙatar shi akan buƙatar al'umma ina fata ana fahimta ta yau da yawan 'yan siyasa waɗanda suke son su tabbata akan mulki ko su samu mulki idan da za a hallaka al'ummominsu don su samu mulki su ba matsalar su bace ina fata ana fahimta ta yadda duk za su yi su kare nasu entere personnel ko individual to suna iya yin haka in yi so ku in mutuwa za ku yi ku mutu in ma sama za ku yi ku yi sama in ƙasa za ku yi ku yi ƙasa wannan dubara ta rage gare ku su dai su cimma burinsu ko da idan da sun yi haƙuri al'ummar su za ta zauna lafiya ta samu sauƙi to su ba su yarda da wannan ba shi yasa kake ganin afirka kullun matsalar da muke samu kenan da kasashen mu da kasashen musulmai saboda mutumin da bai tunanin cewa matsala in ta taso za ta hallaka uwashi ta hallaka uban shi ta hallaka al'umma shi ta sa da yawan jama'a cikin taskur inda mutumin nan na tunani yana da imani bai dace a yi aka ga aiki ba daga cikin al'ijiramu siyasi shine abin da ake kira wato ashabul jinsiyyatai masu nationality biyu sun jima suna hallaka mu sun jima suna cutar da al'ummominsu nationality biyu shi bature ne shi na da nationality ta ƙasar turai kuma shi na da nationality ta ƙasar afirka shi yasa da yawan manya-manyan yanzu mutane 'yan siyasa mi suke so da matar shi tana da ciki tana da ta kai wata takwas sai a yi maza-maza a kai ta ina ko america ko turai domin 'ya'yan shi su samu nationality european ko american na fata ana fahimta ta saboda su a kasashen turai hatta da wanda aka haifa cikin sararin samaniya jirgi ya shigo cikin terituwa to wannan mutumin za a bashi nationality to shi yasa suke ta kokari ƴaƴan su su samu nationality ta turai ko su kai su karatu in sun shekara 1 2 3 4 5 a ba su nationality to yanzu abinda bamu fahimta ba waɗannan ƴaƴan da waɗannan mutanen masu nationality biyu wai idan suka shigo ƙasar mu wai suna wakiltar wa idan aka ba su matsayi a ƙasashenmu suka je turai wajen tattaunawa da turawa wai suna wakiltarwa shi ne abin tambaya shin suna wakiltar al'ummar suta wadda suka tashi cikinta koko suna wakiltar turawa ne a nan ƙasashenmu shin mu suke wakilta ko turawa sannan a can in an je tattaunawa akan matsaloli namu shin mu suke wakilta ko turawa shi yasa akwai wani babban dan jarida na duniya da ake kira Alain Foka na asalinsa dan kasar Kamaru ne wanda yana aiki a RFI ya faɗi wata magana shine cewa kamar yan kasar kullun African suna magana akan akwai piyash piyash shine kamar abin da ake cewa warwasa an zo an kwashi abu ba tare da wani abu ba wato ba tare da wata doka ba shine suke kira da English looting an gane ko looting L O O T I N G an gane ko lutin ba a sa waje irin faransan dan Nijar kasan lutin gaze cewa lutin an gane ko amerika suna cewa loading saboda galibi te suna utilizan ta kamar d wannan wato sai ce a maganar shi a zahiri zaka ga kamar alheri ya faɗa tana yiwa shi a fahimta shi ta ya faɗa ko ba haka ba muni kuma gaskiya ban tare da shi cikin wannan magana amma kuma ba tare da sai na tilastar da mutane sun ɗauki ra'ayina ba shi yake cewa cikin wani abu da na gani cikin abin da na rezo sosiyo da ake cewa yake cewa kullum in afirka suna zancen ana musu piyaj ana warwasa dukiyarsu ya ce to amma alhali shi shugaban ƙasar turai an zaɓe shi na don ya kare mi tere na ƙasar turai shi ko shugaban ƙasar afirka ko ko ministan afirka ko mai aiki ga 'yan afirka ya an zaɓe shi ne don shi wakilciwa shi wakilci 'yan afirka ya ce cewa to laifin 'yan afirka ne su turawa dole su kare 'yan terikinsu wajibinsu ne kuma ga magana haka take 'yan afirka mu na kamata mu zamanto jalu da notre intere yake cewa ya kamata mu za mu kishin namu intere amma kullum sai muna cewa zancen piyaj ya ce ai dole na su su yi nasu piyaj kin koko dole na su su kare interikin su mu kuma mu tsaya mu zaɓi mutane da su kare mu na interikin mu to kaga wagga magana da ya kwaɗi a zahirinta haka take an gane ko kuma akwai akwai inda akwai kamshin gaskiya a cikinta amma akwai abin da ko shi ya ɓoye ko ko bai hankalce shi ba menene shi na farko shin ko 'yan afirka galibi suke zaben waɗanda ke wakiltar su ko ko akwai waɗanda ke ɗora musu waɗanda ke wakiltar su masu ɗaure ma diktatar gindi a dawoma bisa ga mulki kuma kullum yayi zaɓe su ce ila ito eli democratiquement radda an kai mishi bore ko juyin mulki sai su ce le dictateur est ko 'yan afirka waɗanda ake mamaye ma ƙasashensu an gane ko a mamaye musu ƙasashensu yanzu kamar irin abin da ke faruwa a mali ana ta kashin sojoji da 'yan ƙasa yankunan da akwai arziki babu 'yan ƙasa kuma ana ɗaukar arzikinsu shin da son 'yan afirka ne ake yin wannan kukubar son su ba ne ina fata ana fahimta ta wanda ya zo ya mamaye kasashen mutane ya musu mulkin mallaka ya koya ma administrator wayaren shi saboda su kyamaci al'umma su su rena ta su dauke shi shine wani abu su dauki dukiyarsu su kai mishi eske wannan fiya cikin da son waɗannan mutanen ake yin shi kaga wannan yaudara ce ko kuma mu ce shi bai sani bane ya jahilci wannan abu a'a da a ce da yancin mu ne muke yi to da ta wannan fuskar ne za a san cewa ɗan Afirka sun yi sakaci amma mutumin da tana yiwa wanda ya ɗarme ɗan kama karya gindi ya zo ya yi abin da ya gada cikin ƙasa don me za ka cewa 'yan afirka su ne sun ka zama abin ka mutumin da ta fuskar zaɓe yana iya yi dubara ya yi wayo saboda ya kai wanda yake so a matsayi ya biya mishi bukatocin shi kuma ka ce a'a 'yan afirka da su ake yin wannan fiyashi mutumin da ya yarda ya ɗauki ɗan afirka ya kai shi can ya canza masa tunani don ya kawo shi ya masa aiki a cikin wannan ƙasa ya halatta ma kanshi ya ɗauko sojojin ƙasarsa ya zaka ya mamaye wannan ƙasar ya taci arzikinta ko suna so ko ba sa so kuma ka zo ka ce a wai yan afirka da sauran su sun ka zaɓi su zaman to jalu na yan tere yaya mutumin da aka kashe aka tsorata aka wargaza tunanin shi aka wargaza tunanin jagororin shi aka tsorata su da juyin mulki da abin da ya kama da haka sannan ka zo ka ce ana yin piyaj wai yan afirka su zaman to jalu na yan tere yan afirka da sauran kasashen musulmi allah dai shi musu rahama kuma allah shi kwato musu wato yancin su ga waɗannan azzalumai kuma su ma su tashi su yi kishin kansu gwargwadon ikon su ina fata an fahimce ni don haka ni ban tare da wannan magana tashi ta wannan fuska kuma na kawo dalilai na ko ban ce dole sai an ɗauki ra'ayi na ba eh in ka gara ma ka ɗauki na in ka gara ma ka ɗauki na shi amma dai akwai wurin da kamar magana shi tana da ɗan kamshin gaskiya na cewa dan afirka yi kishin kanshi wannan gaskiya ne an fahimce ni kuma ya kamata dan afirka ya zamanto yana min yana kishin yan tarikin shi amma ba gaskiya bane akwai abubuwan da aka sa waɗanda su suke wakiltar nan yaran waɗannan mutanen na tiyatar ne ake yi ina fata ana fahimta ta suna raba nasu yan tiri ne tsakankanin su wallahu a'lam to sai mu tafi zuwa ga a siyasi mu bar shi haka nan saboda lokaci kashi mun halinsa sai al-ijram al-iqtisadi al-iqtisadi wanda yake da alaka da tattalin arziki yanzu in muka zo yanzu muka ƙara magana tattalin arziki idan muka duba yau afirka allah ya albarkace ta da tattalin arziki ko mu ce allah ya albarkace afirka da arziki na cikin ƙasa mai yawa yau da ya ka samu ƙasar afirka wadda babu mai wadda babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza to amma akwai wani sistem da ake yi shine cewa an hana an hana 'yan afirka su yi kamfani a cikin kasashensu amma ba direct ba indirect yanzu dibo muna da kamfuna muna da arziki ya kamata ce muke sarrafa mi muke su turawa kasar rasha tana da arziki karkashin kasa ita ke sarrafa shi alman tana da arziki karkashin kasa ita ke sarrafa shi america tana da arziki karkashin kasa har da mai suna da amma sun ajiye shi matsayin reserve suke sarrafa shi mu kuma duk abinda muke da shi an yi yadda da ka buɗe kamfani mutuwa zai yi in dai kamfani na mai muhimmanci sai dai a sarrafa maka muna noma kaɗa amma ba mu iya yin komi da kaɗa sai dai su su zo su saya in sun kai sutura sun kai ɓosho sun ka kashe su turo muna muna noma kaɗa amma kaɗan nan su za su saye ta arha su je su yi muna shadda shaddan nan guda sai ta sai da yawa daga cikin ton na kaɗar da suke saye a gare mu wannan saboda kullum mu zamanto ba mu ganyen komai muna da ababen da za a iya sarrafa kamar kakawo amma kakawo kin nan ba za a iya sarrafa shi ba sai dai a ɗauka a kai musu su sako shi cikin gwangwani su kawo su sai da mu da tsada muna da uranium uranium kin nan ba mu in komi da shi sai dai su su ɗiba su tai su kai can su yi yadda suka ga dama da shi ba mu da abin da za mu sarrafa shi da shi duk yadda za mu kokari mu yi wani kamfani wanda za mu iya sarrafa abin da muke da shi an hana shi hatta da kamfunan da su ne na asali dan adam yake iya rayuwa tare da su an hana su sun koma ga hannunsu na ruwa da na wuta misali wutar da za ku sha da ruwan da za ku sha ku aiki ne kuke musu ha amma a cikin kasar ku kayan suke saboda sai wani ce to ai priva- privatization an kai waye wane na ya kawo matsalar tattalin arzikin da gwamnati ba ta ebe ma'aikata sai ta sai da kamfunanta
aikin sun to kaga aikin su ne shi yasa wannan al-iqtisadi misali guda kawai ne baka Mm.
ina fata an fahimci ta fuskar wato society society da kamfunna sun aza irin wannan abin nan na gaba kuma sai suka aza dokoki waɗanda kai baka da izinin ka kai kayanka ka sai suwa kasashen waje sai dai yanzu kai kana da arziki karkashin kasa amma baka iya saisuwa sai dai su zo su fitar su dan ma abin da suka ga dama ko su saye shi da arha sannan su kai shi waje su sayar Na'am.
wanda ya aza waɗannan dokokin dan me yayi su dan ya karya ka ya hana ka ka sarrafa kuma kayan ka baka da izinin ka je ka sai san ma wani sai dai shine ki da izinin ya saisuwa ya dan ma
kuma iranin gemu kamar iranian kim da sauran abubuwa inda iranian ɗaya na abubuwa da dama sun hana a- a- saisuwa paske su an suna da dokokin da sun ka aza ina fata ana fahimta ta al-ijram al-iqtisadi daga cikin al-ijram al-iqtisadi tunda eh, eh, a gurgujina nake bada su bankuna bankuna yanzu ana nan ana zancen ah, za a yi yaƙi da da- da- da- da- da- da- da, eh, lutte contre la eh, pauvreté en Afrique kaza kaza kaza kaza kaza ina lutte contre la pauvreté en Afrique kai da baka bar dan Afrika da arzikin shi ba za ka zaka kai lutte contre la pauvreté ƙarya ne sannan kuma bari ka zo ta shegiyar na'am dukiyar da ake ɗauka wadda ya kamata a yi aiki da ita a Afirka gidan wa ake kai ta
ta ake kai turai me yasa ba su aza dokokin da za su hana a ɗauki waɗannan kuɗaɗen ba a kai can a aji kuma lit control la poverty za a yi kaga wannan al'ijiramu ne bankunan turai da yan masu kuɗin turai me yasa ake barin ana aji kuɗin yan afirka a can
alhali ko akwai su a ƙasa ehe to kaga wannan duka wata hanya ce ta wasa da hankulan mutane hanyoyi ne na wasa da hankulan mutane wanda ya halatta ma kanshi a ɗauko dukiyoyin da aka aje a bankunan wasu kasashe a kai mishi a ajiye ya ci ya sarrafa su balma a'a reserve na ƙasa na dukiyar ta sai dai a aje a bankin shi shi bai da izinin ya aje a wajen shi saboda in yace zai masa bore ya hana mishi biya saboda a yi mishi juyin mulki ko ko yadda ya ga dama da shi Ah, ina wata lit contra la poverty Babu.
ƙarya ne to daga ciki kuma akwai al'umla insha'ul umla shi zai maka kuɗi ya baka ran da ka bata da shi bai baka kuɗin biyan ma'aikata in ko babu kuɗin biyan ma'aikata musamman jami'an tsaro juyin mulki abu ne mai sauki gaskiya ko ba haka ba shi zai baka kuɗin biyan ma'aikata naka in babu aikin ƙasar ka zai tsaya shi zai haddade ma abin da ya ga dama ya baka shi adda izini in zaka ciwo bashi ya ce ya yarda kuma in baka yarda in bai yarda ba kai baka da izinin a baka bashi balle ka biya ma'aikata ka gudu shi zai buga kuɗi kuma ya sai abin da ke cikin ƙasar ka ijram ne wannan sai yan sai yan krim da haka duk wannan laɓe-laɓe da suka yi abubuwa ne waɗanda ba abubuwan da su ɓuya ba ga masana a kowane fanni wannan ma'aji al-ijram al-iqtisadi isa a gurguje ijtima'i al-ijtima'i na zamantakewa ta na zamantakewa na'am yanzu in muka dubi zamantakewa zamantakewar da muke yi a yanzu a tsarin da take ciki yanzu nasu na ba namu bane nasu na ba namu bane wani sai ya tambaya ka wa ya keta waɗanga ƙasashe ya yanka su suwa to suna sun ka son wanda- wane da wane su zamana wuri guda wane da wane su zamana wuri guda wane da wane su zamana wuri guda yanzu in kan dibi kamar dama ina zan bada wannan misali kasar Nijar Na'am.
masarautu ne an ka tattaro aka hada wuri guda kaga mamlakatu Borno ta Kana suka ɗebo cikin ta suka ɗebo cikin mamlaka ta Zandar wadda adda alaka da Daura sun ka yanko suka hada suka ɗauko ta maraɗi da ita da ta gobir suka yanka suka haɗa katsinawa da gobirawa suka ɗauko cikin ta shehu usmanu ɗan fodiyo fulani suka yanka an gane ko zuwa wajen ƙwanni gobir da, da- da- da iyaka da sokoto suka ta can wajen dogon duce arewa suka yanka suka zo wajen doso suka ɗauko zabarmawa suka yanka suka ta nan gurmance nan iyaka suka yanka suka ta can aljeri wajen aljeri agadez suka yanko can iyaka da cadi kuma suka yanko wajen su tubu sai suka tattaro tattaro tattaro sai suka hada kenan yanzu tsari na zamantakewa waɗanda suka iske waɗannan masarautu da shi ba shi ne ba suna suka yanka yadda suke son a zauna ina fata ana fahimta ta to da wannan suke son sai abinda suka ga dama za a yi sai suka hada musu da akwai sarki ko da sarki shi ke jagoranta da musayin sai aka tattaro masarautu da kabilu sai aka ba su shugaba guda sannan sai aka ce to kowa ya kawo tashi jama'a cikin gwamnati a dan musu wani matsayi na kaza na kaza ya zama to suna da wakili amma shi sarki za a bar shi saboda akwai matsalolin da in aka taso in ba sarakai ba babu wanda ke iya warware wannan matsala don su suka san al'ummomin su da hakimai da komi to sai aka ce to a bar su saboda amfanin su a in ta taso abin da ba za a iya magancewa ba sai ta fuskar su to kaga tsarin zamantakewa kenan to wannan rabe-rabe da aka yi ba shine matsala ba shine ta fuskar wannan ake bi wajen kawo mi wajen kawo matsaloli sai a hura wani yau gobe a hura wani jibi a hura wani gata a hura wani kaza a hura wani kaza a hura wani kullun bai yiwa ku a yarda ku tafi tare don ku ci nasara marmako a ku da arzikinku ku haɗa kanku ku ci arzikinku a sai dai a ce a'a bari a yi kai wani kaka yarda kai wani kaka yarda kai wani kaka yarda shi yasa in ka ji tabula can in an ka shekaru sai ka ji tabula can in ka ji tabula can shekaru sai ka ji tabula can wancan shekaru saboda an ki yarda mutane su zauna wuri ɗaya su su ci a shi wanga mai son a yi rigima a ci gaba da kashin juna shi ko shi zaka shi kwasa shi abinda bukata shi kenan wannan al-istima'i kenan mu tayi a gurguje na'am al-geography al-geography al-geography yana da alaka shi ma da wannan ijtima'i da suka zo suka yayyanka kasashen Afirka me yasa suka yi yanka su yanka wadda suka yi saboda kullun su zamanto suna da control kaga yanzu misali da mun ka faɗi iyakoki bare bare akwai su a maiduguri akwai su a difa tubu an gane ko akwai su a chadi akwai su a ina a difa in muka dubi muka zo zandar daura da kuma nan zandar kana fahimta ta al'ummomi inda suna daya in ka tafi katsina ta Najeriya da katsina ta maradi tunda katsina biyu ne da maradi iri ɗaya ne in ka zo nan gobirawa Najeriya Niger kafin ce ni har zuwa yankin kwanni in ka tafi Fulani haka in ka zo arewa jihar Kebbi na nan ga in ka tafi Zarma Mali can akwai in ka tafi Agadez larabawa da tuareg buzaye akwai su can akwai su can to wannan datsen da aka yi me yasa aka yi wannan datsen shine an yi da datsen ne saboda ana son kullun ya zamanto geographic ban da yake makasance yanzu irin kici ya tashi na iyakoki inda wa za a je a nemi sanin ya an karba kasar to suna za su haɗa maka yadda aka da an kai rikici tsakanin Najeriya da Cameroon yanki na bakasi ina aka ce majalisar ɗinkin duniya ingila suna za su ba da labari sun ce a yankin bakasi na kamaruna alhali kuma al'ummin najeriya suke rayuwa a ciki amma saboda akwai ɗimbin arziki sai suka ce na kamaruna saboda ingila ita ta yi ma wani yanki na kamaru mulkin mallaka kuma ita ta yi ma najeriya mulkin mallaka to amma ai yanzu kamaru faransanci ya fi ƙarfi alman ita ta fara zuwa an gane ko bayan an ci su da yaƙi ne wannan abin da nasu ya rauni aka kwace musu da iraki alman ita ta fara zuwa to a nan wani bayyin tunani ya aka yi ingila marmakon ta yadda a ɗauki yankin bakasi a ba najeriya ita da an mulkin mallakar ta ɗari bisa ɗari sai ta yarda a ba kamaru inda faransanci ya fi ƙarfi na fata na fahimta ka a'a wato sun san da cewa idan aka bar ma Najeriya shi rikici ya tsaya amma idan aka ba kamaru shi rikici bai tsaya ba dalili ko Najeriya ta fi kamaru karfin makamai da yaƙi shi yasa ai da abace hasala mamaye yankin yayi kai tsaye to tun da abace na da karfi bari kullun a bar abin da zai isa a samu tashin hankali ina fata ana fahimta ta wannan ɗaya daga cikin tiktak ɗin su to mutahi cikin geography cikin geography akwai matsala guda sai yan krim shi ma aqida ta darwin darwin wani mutum ne wanda ya ce asalin dan adam daga biri ne yanzu akwai krim a duniya irin ka dibi dan adam ka ce asalin shi biri ne eh krim ne kaga na farko da ya saba ma alqur'ani na biyu kuma ya saba ma hakikanin asalin dan adam ya ci mutumcin dan adam ya kaskantar da dan adam ya mai da dan adam wata asalin shi daga wata dabba dabba da kuma mun kawo dalilai ayoyin alkur'ani annabi adam ko a kiristanci dai an san da asalin dan adam ba biri na ba a cikin alkur'ani Allah ya faɗi shi ya halicci annabi adam wa if qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun bai ce inni khaliqun qirdan ba min salsalin min hama'in masnun ba haka Allah ya ce ba sannan kuma wanga krim ne na tozartar da yan adam amma ba a kai shi a kotu ba an kamaka shi saboda ya yi ƙarya ya yi wato walakantar da mutane mu bar shi wannan a gurguje isa at-tarihi al-ijram at-tarihi al-ijram at-tarihi isa yawa gare shi shi kuma bari dan tabo daga cikin shi na farko mulkin mallaka shi ne suke kira al-istimar to shi al-istimar kin aslin shi nan ma akwai kirin biyu na auri na farko dai kaga al-istimar shine rayar da abu colonize daga al-umru ne kalmar ta zo a cikin al-qur'ani wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Allah ya nemi ku rayas to kaga ashe su sun ce istimar sun kai ƙarya sun kai sa sai yan krim ya kamata a kai su kotu na duniya ba colonization sun kai ba detruir sun kai na al'ummomi ina fata an fahimci wannan na farko kenan na biyu bannar da aka yi mafi yawancin kasashe har yanzu na turai ba su yarda cewa abin da sun kai ba krim ne yau ko population ta america kashi goma sha ɗaya ko fiye da sha ɗaya duka baƙaƙe ne me dalilin zuwan su ya aka yi suka so me yasa har yanzu ba a yi reconnector kin cewa ba an yi banna akan abin da an kama yan afirka babu ya aka yi aka samu mutum mai kala biyu mai chocolate chocolate mai shokola ko abin da aka ce ma wankan tarwada wani malami a Najeriya da aka ce ma kala rawi ya ce wai sai ka ji ana cewa mutane kala uku na akwai wari akwai baki akwai wankan tarwada ya ce wacce tarwada akwai mai wanka ana cewa wani chocolate ta ce karya na su kai maka wallahi mutum bi na Allah ya duniya ko dai wari ko kuma baki amma a ce wai wanga fari na wanga baki na wanga wankan tarwada na yace a'a wallahi babu tarwada da annan tana wanka yace ƙarya ta suka son su yi maka yalla kuɗi Allah ya baka ba sun so ga ma gaskiya yace Allah ma bakance mishi metisage da aka samu cikin wannan aikin ka gare na farko mutanen da an ka kashe har yanzu ba mu ji an yi zancen haƙƙin su ba waɗanda aka ɗauka suka je suka yi noma suka gina turai har yanzu mu ji ana zancen haƙƙin su ba mutane matan da aka ɗauka ba su da wani haƙƙi aka je aka yi ta lalata da su har yanzu ba mu ji ana zancen haƙƙinsu ba ba mu ji ana zancen abin da aka yi ba ma amma yi reko ne turkin cewa sai yan krim har yanzu ba su yarda cewa ba abin da suka yi afirka krim na sun ka aikata har yanzu ma'ilimta na afirka da aka hana su zama na afirka ba mu ji ana zancen shi ma wannan krim ba ne ya aka yi haka to kaga ta fuskar wannan mulkin mallaka akwai krim a tarihance na biyu a cikin wannan ababen da aka ɗauke na ilimi ababen da aka ɗauke na tarihi ababen da aka ɗauke na kayan yaƙi duka suna ina al'ummar da ake son a yanke ta a raba ta da tarihinta kwata-kwata sasai yan krim na fata ana fahimta ta littattafan da aka kwashe a kasashen musulmai da waɗanda aka kwashe a nan afirka duka suna ina suna can to wannan shi menene shi wai sata ce koko kakana koko ni dai ban fahimta ba dai sai dai yan boko mu kasan su daga ganin abin nan ana abin nan turawa abin da suke aikatawa gaskiya ne daga cikin isa akwai yakin duniya yakin duniya na ɗaya da na biyu da aka yi wannan yakin duniya da aka yi na ɗaya da na biyu an yi kashin mutane amma har yanzu ba mu ji addinin shugabannin waɗannan yakokokan ba don afirka da kasashen musulmi ba su suka kirkiro wannan yaki ba to waɗanda sun kai wannan yakin gaba ɗaya da waɗancan lefeyi zaliye da kuma hitler yan nazi to su waiwai mine ne addinansu da su da sojojinsu sannan krim babba daga ciki an ɗauki afirikin sun je a wannan yaki an nuna musu ana ƙaunar su kasan shi mugu in shi na so in ya ga abin da shi ka so gare ka sai shi nuna ma ai kai abin girmamawa ne kuma yana ƙaunar ka haka an kasa an ka kwashe yan afirka suka je suka yaki don su yi mi don su yanto yancin wanda ya bautar da iyayensu da kakakin nan su kuma bayan an kare yakin na ina su yi birkin wata rana tele sojoji a wannan lokacin wa kasashen afirka suna matsayin jihohi ne na kasashen turawa matsayin su nijar da senegal da ina da ina da ina da ina ana ɗauka su ne matsayin jihohi na faransa to yanzu an je an yi yaki an ɗauke su matsayin 'yan faransa ina zamane akwai wani tsohon ansiyan kwambatan na ƙasar mali yake cewa shi ya kasa ganewa biyan da ake yi ma sojoji ansiyan kwambatan faransai da wanda ake yi musu ba ɗaina ba to kaka sai 'yan krim shi yasa abdullahi wad shugaban ƙasar senegal yake cewa dole na a sa karanta ta tarihin afirka da gudunmuwar da afirken sun ka kawo don faransa ta samu zaman lahiya saboda su san matsayin mi su san matsayin 'yan afirka jini na 'yan afirka sun ka basuwa to ka gani kai ka je ka 'yantar da wani ka ba shi zaman lahiya da ɗiyari su samu cigaba shi ko shi cigaba da matsakka shi da tatsakka da kashinka da tankaɗaka da rairayaka wa yake yin wannan in ba na afirka ba har yanzu ban ji ana labarin wannan ba a tarihance wanga nake yi maka magana yaƙi na ɗai na duniya yaƙi na ɗai na biyu na duniya wannan colonization ta ƙarya da ake zancen colonization daga ciki a tarihance ba da yanci wannan ba da yancin da ake zance ƙarya ce ba wanda an ka ba yanci duk hayaniyata dalili kuma shi yanci ba a baka kai ke kwato shi yanda ake yi ma kuɗi shi zai baka kuɗin da zaka biyan ma'aikatanka ƙasa he da goma sha wani abu ƙasa guda ce ke musu kuɗi ita take kontrolinsu ta kawo bas-bas militar ta aje cikinsu waɗanda ta ba karatu irin ta gurɓata musu kwakwalwa babu mai kishin al'umma ta administration kin tatata kai ba komi bane in baka jin yaren su a ƙasar ka to kaga wani yanci wani ana zancen wani yanci da wani kaza kaza kaza kaza kaza a daina ƙarya yanci dai yana zuwa da izinin Allah amma ba yanzu ba wannan zancen yanci da saura saboda mu mun san duk abin da ke hana yancin an rike shi amma kuma yau da gobe za ta yi halinta in Allah ya so to wannan a tarihance kenan a tarihance isa na ƙarshe a gurguje shine yawan juyin mulki yawan juyin mulki a ce duk shugaban ƙasar da zai ce zai kishin al'umma shi sai ka ji an ce an kashe shi da an ɗauko doki ma sai a ce ƙasa kaza ta ko kamfanin ƙasa kaza na ya zuba kuɗin da an ka hallaka shi inqilabat ya kamata a ce an yi research saman kudita da ake yi a duniya meye dalilin da yasa aka kashe wani meye dalilin da yasa aka sauke wani meye dalilin duk in ka bincika baka samun wanda yan kasa suna sun ka gamsu da cewa ya kamata su yi a sai an samu wani mugu da wata kasa ko wani mugun kamfani da wata kasa ko wata mugunyar gwamnati daga wata ƙasa ko wasu gwamnatocin ma da wasu kamfunan su haɗu ko kamfunan da gwamnatocin su haɗu a tumbuce wannan maƙi nasu wanda ya hana kaza illa dai a samu mutane waɗanda su ba su ɗasawa da wannan mutumin su tsammanin wani alheri an kai sai an yi kwana biyu sai su gane ba gaskiya bane kuma a yi bincike a gano duk wanda an ka yi ma juyin mulki ko an kashe shi ko ba a kashe shi ba meye dalili su waye suke goyon bayan wannan abin Allah ya kyauta mu bar wannan a gurguje isa asihi abin da ya shafi abin da lafiya daga asiha ne yau cututtuka na virus su da kansu suna haɗe suna kireyin virus watsa shiga duniya an taɓa a lokacin da ana yaƙi na iraki sun ka ce sun zuba wajen virus ya kai ko miliyon nawa ne ko miliyon hamsin ne su da kansu ke faɗa suka ce amma saboda tsananin zahin da aka cikin sahara ta iraki shi addalin da sadu virus kin sun ka mutu su suka faɗi wannan da kansu rashin lafiya yanzu da ake ciki da yawa shin wai a'a halitta ce ƙwayoyi ne na halitta ko ko kireyen su na akai ko ko a tattaro su akai sannan aka watsa su ga duniya gashi na su da kansu suna kama mutunsu a kotu a ce su da suka yi kireyen virus na kaza su suka yi kireyen virus na kaza su suka yi ferin virus na kaza saboda mi saboda ana ganin kamar mutane inda ba a son mutane su yi wa can na suka yawa saboda shi dan afirka kaga babu ranar da technology babu ranar da kaza babu ranar da kaza makami guda na gare shi aihuwa shikenan ana ta ko zubo muna ba ma mai ana ta halbi ana ta halbi mu san mu lokacin da za mu tahiya ba yalla kusa take ko nisa Allahu alam amma matsalar maternity sun yi wa Afirka ina fata an fulci ni shi yasa lokacin da banki moon yana shugaban majalisar ɗinkin duniya da ya zo a Niger wuraren da fi fara yi ma ziyara nan maternity ne fara zuwa shiga wanda aka kyankisa ɗaya Afirka tunda an ce nan na an kai yawa to wannan lafiya kamar virus da sauran magunguna masu efe secondary da ake yi sassa yan krim waye ya yi magana kan wannan shi na afirka babu maruwa ne ta sha na shaka yi maganin shi na magani bai magani allahu alamu ta turawa na aka sai yan kaɗan daga cikin waɗanda za su iya zuwa su binciko magani mai kyau ko ko wuraren da ake ganin akwai magani mai kyau a kawo amma ina ko an ce za a kontrolin magani mai kyau a sai san ma yan ƙasa sai ka iske mai kyau din ma bai sayuwa saboda an talautar da mutane sai ka iske mutum ya sun sai dan da muna shan capital da pengo da wane ne yanzu kuma gashi nan dai sai ga mutum ya ce dai duk rashin lahiyar da gare ka paracetamol na za a watsa ba in dai kana son magani mai kyau ko clinic ko kuma babban likita ko ma'aikata tunda babban likitan ma in ka zo sai ka iske ordinance da za a yi ma in ba Allah gyara ba abin akwai wuya ko kuma ka tai kasashen waje in ba haka nan ba ka bi magunguna pharmacy islamic a watsa ma magani ka sha in ba haka ba in kauye na kai maza maza a bido ma sanyu asara ka sha in ba haka ba ka bi tabzaha ka kama salati yau da gobe ka hijiran mutu kashe su waɗanda duk abubuwa ana aikata su saboda mi saboda abincin da masu suke turo muna ba su yarda a sai da shi kasashen su da an hiddo shi da kamfani nan na an kai wuri shi su da kansu sun faɗa ruwan da ake tace muna suna sa wasu abubuwa cikin su amma ba ma ganewa to kaka eh dole na ka zama baka da lahiya shi yasa zai ga mutumin kauye ya hika lahiya wani lokaci saboda shi bai cin irin waɗannan abubuwan da abincin da ake kawowa saboda mu namu da zaben ba a control da wuya ai control kuma ko an ce ai control kin mu ne waɗanda babu son control kin tun da wanda za a control tsada zai yi ce a kai ku bari kawai magani an ce ai control mu da kanmu za mu ba mu yi tun da wanga shi na mutane suka iya sayi dole na mutane su ce sun yi son guba ko wanda bai da kyau din da wanda ada kyau din don babu halin da za a sayan mai kyau din lalura ta ta rage ta kama wani har da kuɗin magani sai yayi bara dala 40 bai da sai ya tashi a ce masallaci jama'a ban da lafiya taimaka eh an bashi dala 40 da zai tashi samu kuɗin dan paracetamol hisha shi gani ko al'amarin da kyau in kuma bai yi da ai ta tahiya sai abin da hali yayi bismillah alqada'i abin da ya shafi kuma al-ijram alqada'i wato abin da ya shafi dokoki yau in ka dibi dokokin duniya wa yake tsara su waɗannan ƙasashe masu takarin tattalin arziki jewi ta aka ce musu komi na ko wane ne eh suke aza dokokin duniya to duk dokar da za su aza duniya wadda za ta yi ta ku koma baya yasa bari jan an yi kaza an yi kaza a duk wanda ka gani cikin su ya motsa entirikin shi na za a tabawa shi yasa suka ba kansu wasu wasu ka'idodi guda biyar da ake kira droit du veto kujera hawan naki da ake fassara da Hausa ma'ana cikin su duk wanda za a taba entire ne sai hisonci shi yasa amma dokokin da za a aza yadda za a yi na ba za ku ci gaba ba abu gudana in Allah ya yi muku su can tabbarke tsakankanin su ko ko a'a wani kabba da concurrence wanga shi wanga shi wanga shi to wani da rage can amana kana fata abin tun da ya ga shi da konkiran amma in ba haka ba dokokin da zai gyara su ne za su aikata dokokin da za su gyara su ne suke aikata shi yasa kake ganin kullun suke da bankin duniya suke da kungiyar kaza ta duniya suke da kungiyar sai da kaza na duniya tattalin arziki suke da kungiyar kamfani kaza na duniya kai zamne ɗaya na kake babu wata doka wadda zaka iya ɗauka baka iya ɗauka wata doka dokan me zaka ɗauka mi kake da shi wanda zaka ɗaukar doka tun da dokokin duniya duka an yi kilin su hatta da shugaban ƙasar ka in yayi musu abin da ba su so za a ce akwai code penal international eh kenan code penal international ta zo ta kamo shi a kai shi ka gane shi irin wanda an kawo su cestelo gashi ya shiga hannu an umar al-bashir an kai shi kenan wanda ba zai zo shi sani mugabe an yi an yi a kai shi ba su samu iko ba Allah bai ba su dama ba haka ne suke yi sai a ɗauko shugaban ƙasar ku har yanzu baka taɓa an kai shugaban ƙasar Amerika guda ba ko na Europe amma na kasashen irin su yugoslavia can inda rasha ta barke nan yanzu ba su cikin rasha an kai na larabawa a dura a kai na afirka a dura a kai su kuma nasu duk abin da sun kai sun sha sai dai an zo gaban allah na fata ana fahimta ta to dokoki alqada'i ijram ne waɗannan kotu kotu na duniya ba wai na shari'a bane manyan manyan an gane ko criminal ne na duniya waɗannan kotu kotu na criminal ne kuma criminal sun ka aza su kuma criminal sun ka ɗarmi musu gindi kuma aikin da suka yi na criminal ne ba kotu ba ne don saboda kotu ne na yi ma shugaban wata ƙasa hukunci in yace ƙasa ta bai dace a yi mata ƙasa ba to ina na ina na ina na ina na ba waɗannan su ma criminal ne ba ma kotu ta ba ƙarya ce Allah ya kyauta na mutai isa saboda lokaci al'amni abin da ya shafi wato security kullun kullum yana daga cikin abin da ya kamata a cikin da ya kamata a yi game da abin da ya shafi tsaro ƙa'idodi biyu ne da ke son in baya an gane ko wanda zuwa gaba cikin wasu mawdu'ai da za a yi in Allah ya so a tele duniya mun gabatar da emission ran lahadi daga karfe 8 zuwa karfe 9 akan muhimmancin zaman lafiya to wannan mawdu'in mun fara shi amma insha Allah ina tunanin za a yi developing shi tunda eh, ya kamata dai a ce yanzu an yi karatu uku saman wannan maudu'in bayan wanda an kai in Allah ya bamu iko to anan yanzu zan ba da nukta guda biyu masu muhimmanci na'am na farko in ana zancen babu tsaro afirka babu tsaro afirka babu tsaro afirka wai abu na farko abu na farko wanda ya kamata mu tambaye kanmu wai wane ne tushen rashin zaman lahi a afirka makamai da ake shigowa da su afirka wai mun iya waɗanga makamman wai dan allah makamman ga da ina suka hitowa batun su ke to shin wanda ga raba ma mutane makami ko ya sai san musu makami wai wane ne tushen rashin zaman lahiya shi yasa wani ɗaya daga cikin ministan wata ƙasa ya ce kak ku yi tunanin ku ce za ku taɓa francefa ya ce sinon vous serez menacé par les, par les terroristes da kun taɓa sefa ce ba ku zaman lahiya gare ku ministan na wata ƙasa kuma sun san shi
ya faɗi wa gama gari ƙwarai da gaske sun sani ai sun sani kuma ga hili ya faɗi a to ba dole shi faɗi ba to mishi ka tsoro baka ci shugaban kasar eh, ministan kasar isra'ila ya zo aka wani taro ya kwaɗi ta ɓaran ɓara ba an ka ce kana faɗin wanga abu larabawa na ji ya ce al'arabu la ya ƙara'un larabawa karatu ba su ya ce kai wa idan ƙara'u la ya famu in sun karatu kuma ba su ganewa na'am an gane ko Na'am, muna idan na'am, isa na'am.
akan wane ne ke kawo makamman nan wa yake sai da su sannan almumawil kullum inda azancin terrorist in dai ana son a gane terrorist na gaskiya sai an san wanda ya makami da wanda ya kawo shi da wanda ya bada shi kuma sai an san wa yake finansan mutane da suke wannan aiki don bai yiwa a yi aiki babu makami bai yiwa a yi yaki ko gwamnati bai yiwa ta yi yaki ba ta da makaman yaki sannan ko gwamnati bai yiwa ta yi yaki ba ta da kuɗin biyan masu yaki to su terrorist kin gara ba gwamnati ba sun ka zo kuma abin tambaya yanki guda sai a ce ya buwa yi wata gwamnati kin kakara ga harka take boko haram for example jiha guda ce cikin jiha 40 na Najeriya take yaƙa gwam Najeriya Najeriya puissance and Afrique wadda an taɓa juyin mulki a Sierra Leone ta je ta cire ma shugaban ƙasar ta aza wanda ya dace a wajensu ban ce ina goyon baya abinda sun kai ba eh, eh, daidai na ba daidai na ba wannan wani abu ne
na'am amma jiha guda ta ya- ta yaƙi jiha talatin da tara kuma bayan jiha talatin da tara ta zo ta haɗa da wasu ƙasashe ta biyo ta haɗa da caji mu ga muna 'yan bayan allah 'yan nijar masu kuka wa yoyo mu ta haɗa da mu ta haɗa da kamaru jiha guda ta yaƙi tsakankanin jiha guda a samu tsakankanin ƙasa hudu a samu jiha guda 'yan ta'adda su shekara fiye da goma suna yaƙi a ci kuma an kasa mulkushe su wa yake ba su makamai sannan kuma ta ina suke samun kuɗin da suke gabatar da wannan aiki amsa ce wanda muna kiran specialist su ba mu amsa mu ta alwatani alwatsani da sunan ƙasa Na'am.
ta'addanci da sunan al-ijram bi- bismil watan mutumin da yake zuwa ya banna wato da sunan ƙasar shi yanzu kaga mutumin da zai wakilci ƙasar shi amma kuma ba ƙasar shi yake so ba sa sai yan krim mutum da sunan ƙasa an ka an ka saka amma ka je ka yi ma biya ma wata ƙasa bukata wannan krim ne shi yasa muke zancin cewa nationality kin nan guda biyu abu ne mai hatsari domin mi domin ba a san wanda zai wakilta ba wa za ka wakilta gaskiya eh in ka tai can wa kaka wakilta da nationality biyu nan kuma in ka zo wa kake wakilta da nationality ka guda biyu da sunan kasa mutum sai je shi aikata wata banna baran barama na'am isa na ƙarshen kenan sai dai mashi ta to shikenan babu babu laihi akwai sauran da sun kai saura cikin kaina yanzu bari ina ɗibo su Na'am.
eh waɗanda waɗanda waɗanda an rubuce suka dana gare ku to wurin ƙara wasu To.
na na- na gaba akwai al-ilami krim wanda yake da alaka da media na media na'am yau za ka ga abin da turawa suke yadawa game da kasashenmu da shugabannin nan kasashenmu da bannar da shugaban kasar da bai dasawa da su da yadda wata kabila kamata ta yaƙi wata kabila a cikin kafafen yada labaransu ko mun gane ko ba mu gane ba yadda ake kawo fina-finan da suke yaƙar addininmu suke yaƙar kilcirkinmu wannan sai 'yan kirim waɗannan manya-manyan kafafen yada labarai criminal ne domin abin da ake yadawa saboda a hallakar da a bata wani yadda za a tada rikici kana ganin ruwanda abin da ya sa wani rikici ya tashi daga an kashe shugaban kasa ana wata emisiyo an kafa wata magana daga nan yakin ya tashi an fi hallaka mutum miliyan biyu
daga don haka daga emisiyo emisiyon ta radio emisiyon ta radio ne sun halbe shugaban kasa wajen emisiyon wajen bayani sun ka tai na san sun ka ballo ballo wani abu pat yaki ya tashi To, bayan al'ilami sai mi, sai a tarbawi, wanda ya shahi tarbiyya.
to Yau duk abin da ake so sai an ɓata tarbiyoyinmu, wuraren gidajen likita, makarantunmu da ake karantar da yara, ana ta koya musu ababen da za a ɓata tarbiyyarsu. A cikin kafafen yaɗa labarai ana ta koya musu yadda za su bijire ma addininsu da iyayensu da al'ummominsu. wannan krim ne ake aikatawa tadakhul ne kana son wato krim na siyasa kamar krim na siyasa ne wanda ke da alaka mi da mi da kafafen yada labarai don gwamnatin ta ki hana ma gidan rediyon ya yada abin da zai kawo wannan matsala kuma an zo an yi katsalandan cikin mi cikin al'amarin wata ƙasa sai in krim amma me yasa ba a zancin wannan kaga ba su zancin wannan to da haka wannan al'ilami ke tarbawi to bayan wannan sai al-lughawi an zo an kakaba muna wani yare waɗannan yaren rukan da an ka ba mu da su aka hada ai pays francophone ai commonwealth le problem cikin waɗannan yarurrukan ake ba mu guba an koya muna yare amma an kiyar dan mu iya yadda ake kerawa an koya muna dokoki na ilimi mun iya dokokin mata da physics da shimi amma ba mu iya yin komai sai dan can abin da ba a rasa ba wanda adda ilimin kuma in ya kai can su riki ina fata ana fahimta ta yau da yaren su da muke sauraron labaran kasashen mu sai in sun ga dama su baka wanda an kai maka da yaren ka kamar yanzu BBC da ta buɗe Hausa ne da ita to ai tana yi da Hausa wani ce ai kaza su a to ai su masu jagoranta ƙasar da wuya ka iske dan bokon Afirka ya saurari labari kai wanda kake saurari sai dai a bashi shi da yaren su nan na za shi samun labari shi na ƙasa ta yi da yaren su to ishram lughawi kenan shi yasa wannan yaren yana daga cikin hanyoyin da ake bi da shi za a mallaka ku da shi za a mallaka hankalinku a zuba muku gubar da ake so cikin kwakwalenku to daga ciki sai al-ijram mun samu al-i'lami mun samu at-tarbawi mun samu al-lughawi ko to yanzu bari mu zo na karshe tun da lokaci ya fara haduwa ya fara matsowa al-ijram as-saqafi ijram wanda yake da alaka da wayewa as-saqafi ka san akwai abubuwan da a rayuwa dole sai da su kuma ba a yadda za a yi da su Allah subhanahu wata'ala shi ya halice mu an fara nuna lokaci yayi dan ya hakuri kadan Allah subhanahu wata'ala shi ya halice mu kuma tabbas Allah ya halicci mutane daban-daban kabilu daban-daban launi daban-daban Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya sanya mun zamanto shu'ub yanki yanki da kabiloli daban-daban sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi shi yake halitta irin yadda yake so mutanen da aka gani duk a duniya Allah shi ya ga dama ya halicce su cikin tsarin da yake so da wurin da yake so wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa daga cikin dalilan da ke nuna akwai shi shine Allah cewa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin lil'alamin ko lil'alamin yana daga cikin abin da ke nuna akwai Allah khalqus samawati wal ard halitta samai da kasai tunda salula ba ta yin kanta balle a ce samai da kasai sun yi kansu wa ikhtilafu alsinatukum da sabanin halshen ku nan yare ake nushi an gane ko wa alwanikum da launin ku sai Allah ce inna fi dhalika laayatin lil'alamin akwai aya ga masana ko lil'alamin ga talikai to nan talikai ana iya cewa masana ake nufi waɗanda sun yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi domin nan wanda bai da abin da Allah ya ba ai jahili na ko da yana ganin yayi karatu to anan Allah ya ce shi ya sanya sai an samu sabanin halshi shi ya sanya sabanin launi shi ya sanya sabanin kabilu shi ya rarraba mutane a nahiyoyin da suke rayuwa kowa ya bashi wuri wanda yake zama to sai bature shi ya yarda a kasar shi a samu wannan sabani kaga yanzu a kasashen su yanzu in ka dauki France akwai Larabawa Algeria akwai na Maroc akwai baki dan Africa kuma ana da zaman lahiya a america bakake na nan indian na nan mutanen ingila na nan waɗanda suka yi hijira mutanen su christophe columb da wane ne da wane ne duka suna nan kuma ba a yarda ba a ci gaba da wato an yarda a ci gaba da aiki kowa ya zamana amma mu sai aka zo aka yaƙi tunaninmu sai aka ce a'a kaga wani bai yarda da yaren wani ba yana da kyau kai kishin yarenka amma kai ya zama to kana son ka bata yaren wani to shi dan afirka sai a ce a'a ka bata yaren kowa ka gyara naka daga lokacin da an ka ɗauko nan kaga an ɗauko fitina ka ɓata launinka ka gyara na wani ka ɓata ƙabilarka ka gyara na wani ka ɓata jiharka ka gyara ta wani ina fata ana fahimta ta to wannan fitinar da suka kawo suka sa cikin kwakwalwa suka ƙara ta a tarihance su ce gwamnati masarauta kaza ta taɓa yaƙar masarauta kaza kakan wani ya kashe wani kakan kaza wannan abin Allah shi ya ce shi ya gada ma ya yi mu da yare daban-daban ya ce shi ya gada ma ya mutane daban-daban ya ce shi ya gada ma ya kabilu daban-daban to ka ce kai sai ka shafe wani yare bisa ga doron ƙasa kamar yadda ita da so shafe yahudawa ba da wa kake yi kinan da Allah subhanahu wataala idan ka ce sai ka shafe wata kabila ko sai ka shafe wata yare ko sai ka shafe wata jiha ko sai ka shafe wata ƙasa da wa kake Da Allah.
ko mutum shi yake ne shi ya maka ne yare shi ya halitta ka ne dogo gajere baki na'am ƙaryar banza da yoshi Allah ya kyauta Amin.
to don haka wannan sun yaki kwakwalen ɗan Afirka saboda mi saboda idan suka bar mu muka haɗa kan mu abinda muka samu namu ne za mu ci amfani shi idan ba mu haɗa kan mu ba za a yi amfani da wani saboda a ce kakka da kaza kakka da kaza kenan wannan shi zai kawo fitina da rikici kuma Qur'ani ya faɗi cewa Allah shi ya so haka kenan dole na ka yarda da abinda Allah ya bi yadda kai baka iya canza abinda Allah ya tabbatar gaskiya to ina ganin mun dai lakasa shi ina ganin a gurguje eh, sai sati na sama in Allah ya bamu iko yan uwa musulmi ai hakuri in akwai rayuwa fa in akwai rayuwa za mu zo mu kawo al-hulul al-islamiyya yadda musulunci ya kawo solution yadda za a yi al-ijram a samu taka mishi burki abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah ai uwa mun saurari al-ijram to Allah ya amfanar da mu abin da malai ya karantar da muwa kuma Allah ya kawo na ƙarshen wadannan matsaloli ya rabbal alamin amin الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه amin وعادنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين.
اللهم حبب الينا الايمان وزينه آمين.
في قلوبنا amin وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا آمين.
من الراشدين آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من آمين.
لدنك رحمه آمين.
انك انت الوهاب amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما آمين.
باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين